الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الناس أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأهنئكم أيها المستمعون الكرام والمستمعات بمرور العيدين العظيمين وقد مر عيد الأضحى كمرور السحاب في السماء وانتهت السنة الهجرية لمن رزقه الله بالبقاء إلى آخرها قال أحد الأدباء أيها المسلم اعلم أنه في كل عام يعود العيد لكن عيد الأضحى ليس ككل عيد لأنه يأتي ويحمل معه قصة عظيمة قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة إيمان لا يقاس وتبنية لا تنسى حين ابتلاه الله بأغلى ما يملك فلم يتردد ولم يتراجع بل قال بقلب مطمئن يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عباد الله العيد لا بذبح أضاه فقط بل بذبح الكبرياء بذبح الحسد بذبح الهقود وبغائن الصدور وها نحن نهي هذه القصة بأن نقبل على الله بقلوب جديدة وأن نغسل أخذاننا بالتكبير وأن نضع ظلام نفوسنا بالتسامح وأن نزرع في من حولنا شيئا من الفرح فالعيد عباد الله ليس من لبس الجديد بل لمن جدد علاقته بالله وجدد سلامه مع الناس وجدد ابتسامه رغم الهم وكل عام وكل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم ممن تضحون من أجل الخير ممن تضحون من أجل البر وممن تضحون من أجل القرب بالله عيدكم مبارك وتقبل الله أضحيتكم وغفر ذنوبكم وشرح صدوركم ووسع في أرزاقكم وجعل أيامكم كلها أعيادا بطاعته ورضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيضا سرا وعلانية والثبات على سنة نبيكم عضوا عليها بنواجذكم واعلموا أن الله يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال أيضا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال ابن عمر رضي الله عنهما إشارة من حديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه حيث قال وهجوا فرضكم واسمعوا وأطيعوا لولي أمركم وكونوا مع الجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ɗan musulmi hudubar mu ta yau sha uku ga watan shida dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da sha bakwai ga watan zulhajji dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kunshi abubuwa guda biyu ita wannan huduba tana kunshe da abubuwa guda biyu abu na farko barka da sallah abu na biyu neman gudunmuwa don ci gaba da aikin wannan masallaci wanda tuni muna ta yi kuwa a kai amma har yanzu dai kamar muna ma duwatsu to ba za mu daina kira zuwa ga bayan Allah ba masallata a masallacin nan akalla dubu biyar zuwa dubu shida inda kowa zai aje dubu ɗaya ɗaya za mu samu miliyan shida ko miliyan biyar da mu rage wani abu ko toilet namu da yake bashi yake wari muka kulle shi ga shi ne babban toilet a rage wani abu a ciki a gyara da mun ci nasara a wajen barka da sallah muka ce muna muku wasiya da tsoron Allah da ni da ku baki daya kuma muna taya ku murna na shudewar idin mu guda biyu mun yi idi karama kuma ranar ita yau mun kammala idi babba wa'annan idi fa sun fa wuce yanda kasan jigirgije yakan wuce a sama kuma shekaran fa ta ƙare ga wanda Allah ya azurta shi ya kai ƙarshen shekara don yau ba ta wuce sauran kwana goma sha uku ba ta ƙare Allah ya sa za mu ga ƙarshen in mutuwanmu kuma ta zo Allah ya sa mu mutu cikin imani da Allah muka ce ɗaya daga cikin wasu malaman addini yana cewa ka sani kowace shekara idi kan taho kuma takan maimaita kanta amma ita idin layya ta sha bamban da sauran idi mene dalili ya ce saboda ita na ɗauke da kisan annabi ibrahim ne babanmu annabi ibrahim asalin wannan layya daga babanmu ne annabi ibrahim lokacin da allah ya jarrabe shi akan ya yanka ɗansa annabi isma'il ɗan da ya sa rai da shi bayan ya shekara sama da ɗari bayi da shi sai da ɗan ya balaga a wata ruwaya aka ce ma har ya yi auren fari sannan Allah ya ce yanka yanka shi kaga ba jaraba wanda ta wuce wannan abin da kake so a ce ka da kanka ma ka rasar da shi inda Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya ce shi annabi Ibrahim ya ce wa ɗansa ya kai ɗana ni fa na yi mafarkin an ce in yanka ka shi kuma annabi Ismail ya san mafarkin annabawa gaskiya ne sai ya ce ya babana ka aikata abin da aka umurce ka in Allah ya so za ka same ni cikin masu haƙuri Allahu akbar Allah ya ba mu ‘ya'ya irin waɗannan ‘ya'yan da za ka ce za ka yanka su su ce sun yarda ka zartar anya Allah ya shirya da matasanmu wani ko wanki ba yi mu baban shi wani ko gaida baban shi ba yi wani ya je ya taya baban shi zuwa noma bayi to kuma ya ce yana son aljanna annabi Isma'il anya za a samu ka ji abin da ɗa ya ce ma babansa baba ka aikata abin da aka umurce ka ni zan yi haƙuri saboda tsananin biyayya Allah shi ma mu albarka ya sa su masu biyayya ne kai ma musulmin yanzu kai ma ɗan yanzu haƙƙin iyayenka ne ka yi musu biyayya cikin abin da suka umurce ka in dai ba su umurce ka da saƙon Allah ba wannan shine shari'i kawai Allah ya sami koyi da annabi Ismail ya ku bayan Allah shi fa idi ba wai yanka raguna ne kadai ba a'a ka yanka girman kan da kake da shi shine babban idi ka yanka hasadan da ke zuciyarka ka yanka ƙulle-ƙullen da ke cikin zuciyarka da ƙirjinka kai watsi da su hasada ganin ƙyashi girman kai jin kai wane ne duk kai waje da su wannan yanka wannan ya fi yanka rago daraja a wajen Allah domin mai girman kai baya shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasada kuma tana cinye kyakkyawan aiki kamar yanda wuta ke cinye kirare don haka babban layya ka kau da waɗannan miyagun abubuwa a zukatanka ka daina girman kai ka daina hasada ka daina ƙulle-ƙulle ka daina algushu in kai ɗan kasuwa ne ka daina cin amana idan kai ma'aikacin gwamnati ne yanka waɗannan a zuciyanka ya fi yanka ragon da kake yi a wajen Allah wannan shi ne layya babba gashi har yanzu muna raya wannan kissa ta annabi Ibrahim domin sai da ya je an ce wa tallali jabi har sai da ya kwantar da shi zai yanka sannan Allah ya maza ya aiko mala'ika jibrilu da wani ƙatar rago daga aljanna ya ce wa fadailahu bi zibhin azi muka fanshe shi da wata yanka babba shine wannan rago da har yanzu muna raya wannan kissa ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam har yanzu muna raya wannan kissa ta annabi ibrahim domin muna fuskantar Allah idan wannan lokaci ya zo da zukata sabbin zukata kowa farin ciki yake in sallah ta zo kuma muna wanke duk wani bakin ciki da ke cikinmu cikin zukatanmu bitakabir da an ce sallah ta zo sai ga kowa fes warkan kowa sai kabbarbare yake kawai Allahu akbar Allahu akbar dan musulmi idan abu ya ba shi sha'awa an ce ya faɗi ne ya sujada ko ya kabbara ba a ce ya tafi ba ba a ce wani fata yana wani kaɗe kaɗe ko yana wani raye-raye ba wannan ba musulunci bane ba kuma al'adar musulmi bane idi idan ya zo mukan danne damuwar zukatanmu da yafiya eh da an ce idi ya zo hatta wanda kake hushi da shi kaga ya sa fa ya sa kaya sa bi kai ma ka sa kunni bi masallaci daya sai ka ji kana assalamu alaikum yana assalamu alaikum kaga yafiya ta zo kenan mu fuskanci idi da yafiya kuma mu dafawa wanda ke gefen mu mu sa mushi farin ciki wanda bai layya ba ka ɗibi wani abu na layya ka bashi in kana da ikon bashi ragon ma ka bashi gaba ɗaya shi ma yi in baka da iko ba shi wani abu da ya rage zafi kaga ka dasa mushi ka shuka masa wani farin ciki a wannan rana domin shi shi fa idi ya ku bayan Allah ba wai sanya sababbin kaya ne idi ba a'a wanda ya sabunta dangantakansa da Allah shine wanda ya sa sabon kaya wanda ya sabanta amincin shi zaman lafiyar shi da mutane shine wanda ya idi wanda ya danne kushin shi da damuwan shi da murmushinsa wannan shine ya idi muna cewa kowace shekara kuna cikin alkhairi kowace shekara kuna yin layya domin samun alkhairi kowace shekara kuna yin layya domin biyayya ga Allah kowace shekara kuna yin layya domin kusa da Allah Allah shi albarkace ku Allah shi karbi layyarku, Allah ya gafarta zunubanku, Allah shi ƙara buɗaɗa ƙirjinku, Allah shi yawaita arzikinku, Allah shi mai da dukkan kwanakinku su zama idi wajen biyayya ga Allah da kuma yarda da shi. Wannan shi ne barka da sallanmu. Sannan huɗubanmu ta biyu bayan mun yi godiya ga Allah, mun ce ka sani, riƙo da littafin Allah shi ne mafi alkhairi shi ne shiryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mummuna al'amari kai ta bin abubuwa wanda suke fararru annabi ya ce kowace bid'a bata ce kowace bata kuwa a wuta take in kuma za ka yi ma annabi gyara sai ka je kai ta yi mu dai mun tabbata akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan kuma mu mutu akan sunnan manzon Allah amma duk wani abin da ka ji in dai a addini ne aka ce annabi ya ce bai yi ba bai umarni da a yi ba wato sunna kenan babu maganarsa babu aikinsa babu afrubal ɗinsa to ka bar shi kawai kama wanda manzon Allah ya komin kankantan shi ka rike shi ya ishe ka ya kai ka aljanna Allah ya samu mutu akan sunna domin kowace bid'a wuta take inji manzon Allah ya ku mutane masu sauraron mu muna daɗa muku wasiya da tsoron Allah a bayyana ko a boye ku tabbata akan sunnan annabinku ku kama sunnan manzon Allah da dubaren bakunanku ma'ana ku cije ku rike sunnan manzon Allah duk hali duk canji duk yanayi in ya same ka ka bincika ka riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mutu da shi yafi kar wani yanayi ya canza ka ka tashi daga ahlus sunna ka koma ahlul bid'a Allah ya tsare mu ku riko riko haka manzon Allah ya ce abdu alaiha bi nawajizukum ku rike sunnan manzon Allah da dubaran bakunanku ku sani Allah madaukakin sarki ya ce ku zabura wato kuna cikin jam'i kuna kuna kafa ko kuna kan abin hawa ku zabura ku yaki don daura kalmar Allah da ne da dukiyoyinku da kawunanku ku zabura don daura kalmar Allah ma'ana ka bada gudunmuwanka ko a cikin jama'a ko kai kadai ka yi ƙoƙari ka ba da gudunmuwa don ɗaukar kalmar Allah yin haka shi ya fi alkhairi gare ku inda a ce kun kasance masu sani Allah maɗaukacin sarki ya ƙara cewa waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinsu sannan ya ce da kawunansu domin mutum sai ya miƙa kanshi bai iya miƙa aljihunsa ba wato kuɗi wajen ɗan adam ba ƙaramin danƙo ne ba ya yarda je a kashe shi amma ya dauko ajihun shi ya bada yana jin nauyin haka shi yasa Allah in zai magana sai ya ce jahidi ya ce bi amwalikum sannan sai ya ce wa anfusikum ku yi da dukiyanku don fitar da dukiya na da wuya ko naira ɗari za ka ba Allah sai shaidan ya ce da ka taye ka ɗan gori sai an jima ka ba shi ɗari biyu kafin an jima ya mantar da kai baka samu kuma cikon ɗari ba kuma ka kashe wannan don dai muka hasarin da kar ka ba da dukiya to Allah ya ce ku yi yaƙi da dukiyoyinku sannan da kawunanku masu yaƙi da dukiyarsu da kawunansu Allah ya ce a azamu darajatan inda Allah su suka fi daraja a wajen Allah kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah ya samu cikinsu a cikin wani hadisi da imamu tirmidhi ya fito da shi wanda abdullahi bin abbas Allah shi ƙara musu yarda ya nuni da shi ya ce ku yi aikin hajjin ku na farali ku saurara ku yi biyayya ga shugabanninku ku kasance tare da mutane musulmi karka yadda a ce kai kaɗai kake Allah ya saka mai fure hudu ba da alkhairi na je yana magana akan wato wasu malamai sun falle kowa yana ganin shi shi ne kawai daga shi sai masallacin shi wannan kuskure ne duk inda za ka je ka zai tare da jama'a sunnan manzon Allah ne karka yadda a ce kai kaɗai ne in musiban za ta samu a samu hadda kai ba kai kaɗai ta sama ba in alherin zai samu a samu hadda kai ba kai kaɗai aka sama ba annabi ya ce ku kasance ma'al jama'atul muslimina ku kasance tare da al'umman jama'an musulmi domin fa inna yadallahi ma'al jama'a domin hannun Allah yana tare da jama'a ne wannan ya miƙa wannan ya miƙo wannan ya kawo wannan ya kawo sai ka ga nan da nan mun daga kar ku manta asalin masallacin nan shugaba malam sani yakubu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya makarantun islamiyyar zaria da masallatai da taro da sisi muka sa foundation din masallacin nan da haka har muka kai wato inda za a sa bene sai da ma muka fara shimfiɗa benen sannan wani bawan Allah ya zo ya karba ya karisa komi da komi to hannun Allah yana tare da jama'a ne muna ta neman gudunmuwa akan wannan masallaci ƴan uwa musulmi wallahi ko fenti har yau ba a ƙara yin ma wannan masallaci ba ko fenti ba a jaddada ba amma na tabbata daga wannan masallaci daga gina wannan masallaci zuwa yanzu kai ka canza riga nawa me yasa ɗakin Allah ba mu canza mushi ko da fenti ba ku kawo gudunmuwa fi sabilillahi ya ku bayan Allah in kuna son Allah kuna son manzon Allah wannan masallaci yana da buƙatan ko fenti a cikin hudu ba muka ce wannan masallaci mun sanya kwamitoci wanda suka ba mu sakamako a kowane bangare domin gyaran shi sai fa kun miƙo hannayenku kar ku rowa ga Allah domin Allah ya ce duk wanda yake rowa gare shi to Allah madaukakin sarki ya ce yayi makansa rowa ne don Allah zai mishi rowa aljanna shi kuma Allah mawadaci ne akan duk abin da zaka bada mun sanya wa'annan kwamitoci sun fito mana da gyare-gyare da fenti da gyaran shadda da fensin da wasu abubuwa da za mu yi masallacin nan muna neman sama da miliyan talatin da bakwai da ɗari bakwai da sittin da naira ɗari hudu da arba'in kuma wallahi ya ku bayan Allah na ce mun aika da takardunmu wajen duk wanda kuke zartan babba ne a ƙasar nan amma har yanzu asbahat nasiyan mansiya har yanzu takardun wallahi sun zamo abin mantuwa kawai ba wanda ya ce jefo ko da miliyan ɗaya a account ɗin ba ka ba mu ba ka zo kowane ɓangare da abin da zai ci mu haɗa ka da injiniyoyinmu ku je ku yi aiki mu dai aiki ya tabbata in fenti za ka yi ka zo mu haɗa ka da fentas ɗinmu ka je ku yi bayani duk ku yi abin mu dai mu ga aiki kawai muke so amma har yanzu ba miliyan ɗaya a cikin neman miliyan talatin da bakwai kuma wallahi ina gaya muku mun yi wannan ƙididdiga ne bayan mun tantance mun tace mun rage hukunci ne irin namu na almajirai ba hukunci ne irin namu na 'yan kwangila ba yawwa masu kawo nan da suka kawo mana sai da muka zaunar da su a kwamitin masallaci kowa ya faɗi abin da ɓangare kaza zai ci muka rage muka tace sannan muka buga muka raba ma duk wani babba da ka san shi a ƙasar nan inda yana da dangantaka da zazzau wallahi mun ba shi mun ba shi kuma har yanzu ba ko kwabo don haka ku masallata ku yi ƙoƙari don Allah a ce duk sati ko duk wata ku kawo mana dubu ɗaya nan mu aji da za mu yi haka dukan mu aƙalla dubu uku zuwa sama masallata da suke sallah a nan in ku an ce har da haraban waje da sama ne ni na tabbatar da mun kai dubu biyar zuwa dubu shida kaga za mu rika samun miliyan shida shida akalla a wata shida kun ga za mu samu yaya za mu samu akalla miliyan talatin da wani abu ɗin nan kuma ga account number nan na masallaci ka tura ba mutum guda ce fin da kuɗi ba sai da hannun shugaba malam sani sai da hannun chief imam ni ma mai hudu ban nan almajiri ne a cikin su ba ni cikin su wallahi yawwa kar ma kace za ka kawo mun taronka ni ma na riga na sa na hoto ran da aka buɗe karka raina ɗan abin da ka ba Allah wallahi Allah zai nunka maka ladan don ƙur'ani ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsudu wa ilayhi turja'un waye zai ba Allah rance ranan biyan shi Allah ya nunnunka masa ladan ku fa sani Allah shi ke bada wadata shi ke rike wadata kar ka ɗauka wani qualification naka ne kar ka ɗauka wani ƙoƙarin kasuwancinka ne ya baka arziki la wallahi akwai wanda bai kai ka ba an ba shi kuma fiye da naka kai kuma ka wuce wani amma kuma baka kai shi ba ko kuma ka wuce wani amma kuma baka kai wanda kace ganin ya kamata a ce ka wuce shi ba domin arzikin nan na Allah ne shi ke bayarwa kuma shi ke karɓewa lokacin da zai baka ba zai shawara da babanka ba ba zai shawara da mamanka ba ba zai shawara da wannaka ba kawai sai ka ga dan tuntube ne abin inda ka san kai tuntube sai ka ci karo da shi kawai haka kuma in zai janye shi ya san inda zai zubo maka ko a jefa maka wata wani ciwo ya ta kudi ya ta zurarewa ana ka je can kasan ka je can kasan ka je can kasan ka je duk babu har sai an zama kuma ana allazi wahidu to arzikin nan na Allah ne ya ba ku kuri'i ku nemi lahiranku da shi ya ku bayan Allah masallacin nan muna da bukatan kuɗi muna da bukatan hannayenku muna da bukatan taimakonku ga dai masallaci in fenti za ka yi mana ka zemo masu fentin kan baka yadda da namu ba su zo su yi mana fentin da ya dace sharaɗi ɗaya muka sa kar kai wani abu sai da injiniyoyinmu don masallacin na da injiniyoyinta don kar kai mana wanda bayi da kyau ɗakin Allah ne abinda annabi ya ce fiyayyen ɗaki a bayan ƙasa masallatan Allah duk inda ake kofa goshi nan ne fiyayyen ɗaki a wajen Allah mummunan wuri a wajen Allah kasuwa don nan ake cutar mutane Allah shiryar da mu ya ku bayan Allah a ƙarshe muna muku ta'aziyyar mai girma madaucin zazzau wanda kowane juma'a sanin ku ne yana sahun gaba har Allah ya ɗauki rayuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa ya sa aljannan firdausu makomarsa bayan wannan ƴan uwa muna taya chief imam namu matashi wanda muke alfahari da shi a ƙasar Zazzau Mala Abubakar Juma da samun doctorate degree nashi ya kammala successfully Allah ya sa albarka cikin ilimin sa yanda yake amfanar da mu da ilimin sa Allah shi yawaita mana irin su a ƙasar Zazzau sauran yaran mu da suke hanyar karatu Allah ya ba su nasara ‘yan matanmu Allah ya ba su mazaje na ƙwarai, samarinmu Allah ya shirya mana da su, fanɗararru a cikinsu Allah ya sanya su a kan hanya, su ma Allah ya ba su abin aure, Allah ya hore musu sana'o'i da karatu. ‘Yan uwa musulmi shugabanninmu Allah ya musu jagoranci, Allah ya kame hannayensu daga zalunci, mu ko mabiya muna roƙon Allah ya ba mu ikon biyayya gare su. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.